إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن العظيم لنتدبر ونعمل به كما يقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومن الآيات التي نحتاج إلى تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم العظيمة قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا يقول المفسرون المراد بالطائر المراد بالطائر هو العمل ويقول بعض المفسرين أن المراد بالطائر هو ما سبق في علم الله من شقاوة أو سعادة والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية كلاهما شهد له القرآن أما على القول الأول بأن المراد بالطائر هو عمله فالآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقوله في سورة الزلزلة من عمل صالحا فلنفس عفوا وقوله في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقالة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأما القول بأن المراد بالطائر الذي طار في الأزل من الشقاوة أو السعادة قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وقوله في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير فالمعنى في ذلك كله اللزوم وعدم الانفكاك قوله سبحانه وتعالى ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرج له يوم القيامة مكتوبا في كتاب يلقاه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره فيه جميع عمله من أول أمره إلى آخره كما يقول الله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا قال مقاتل رحمه الله تعالى إذا مات المرء طويت طويت صحيفة أمله فإذا كانت يوم القيامة نشرت ويقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الله تعالى أو فتحت بعد أن كانت مطوية والمراد صح الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير أو شر تطوى بالموت وتنشر يوم القيامة فيقف كل إنسان على صحيفته فيعمل فيعلم ما فيها وقوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي أنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت وبين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى صفات هذا الكتاب الذي يلقاه العبد منشورا بأن من صفاته أن المجرمون مشفقون أي خائفون مما فيه وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أو إلا أحصاها وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرا ليس منه شيء غائب كما يقول في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وبين في موضع آخر أن بعد الناس يؤتى أن بعد الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم كما يقول سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وبين في موضع آخر أن من, من, من أوتي كتابه بشماله يتمنى أنه لم يؤته وأنه يؤمر به فيسلى في جهنم سعيرا كما يقول الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراء فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وبين في سورة الانشقاق أن من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ويقول جل وعلا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم آمين a takaice hudubanmu a yau zata rakaza ne akan wata aya guda daya wadda take cikin suratul isra kamar yadda kullum muke bayani lalle wannan alkur'anin ubangiji ya saukar mana da shi ne don mu tsaya mu fahimci abin da yake cikin shi sakon da aka bada a isar mana mu fahimce shi mu yi aiki da shi ubangiji a cikin suratul isra yake bayyana mana yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi kowane mutum a gobe kiyama za a rataya mai aikin shi a kan wuyan shi wani khurju lahu yau malkiyamata kitaban yalkahu manshura wannan aikin nashi zai kasance a cikin wani littafi wannan littafin za a bashi kayan shi idan an bashi zai bude wannan littafin ya ga kwacokam abin da ya aiwatar a rayuwar shi ta nan duniya ubangiji zai umarce shi ka karanta wannan littafin naka ya isa ka yi wa kanka hisabi a wannan ranar babu hirar ka ce a'a kai baka iya karatu ba kai baka iya karanta larabci yau kai baka iya karanta wani yare ba in wane yare in a wane yare ka in a wane yare ka tashi a kaddara Hausa kake yi to za a mika maka littafin ka kuma sai ka karanta wannan littafin ka fahimci abin da yake cikin shi wannan abu ne wanda ubangiji ya tanada wa kowa da kowa gobe kiyama kowanne za a bashi littafin shi wani ya kasance ta hannun shi na dama wani ya kasance ta hannun shi na hagun wani ya kasance ta bayan shi za a miƙo mai wannan littafin Allah ya kiyaye mu shi sun ya malaman tafsiri suka ce idan aka ce abba'ir shine wani abu wanda za a rataya maka shi wanda har abada duk inda zaka wurga kana tare da wannan abin shine suka ce aikin ka ne wanda ka aiwatar daga ranar da aka fara alƙalami ya hau kanka ranar da aka fara rubuta maka kyakkyawa da zunubi daga wannan lokacin har zuwa ranar da ubangiji ya amshi kayan shi wannan littafin za ka kasance aikinka shi ne za a rubuta maka a cikin wannan littafin wanda har abada ba za ka rabu da shi ba wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ai abinda ubangiji ne ya riga ya rubuta tantan cikin lauhin mahfuz da lokacin da kake cikin ma'ahiye cikin cikin ma'ahiyarka akan lalle zaka kasance daga cikin wanda za su samu rabo a rayuwarsu ta nan duniya da ta gobe kiyama ko kuma waɗanda ba za su samu rabo bane ba rayuwarsu ta nan duniya da ta gobe kiyama yace shine za a rataya maka kai ta yawo da shi har sai ka zo wa ubangiji da wannan littafin naka ya maka hisabi bayan ka riga ka yi wa kanka raskwana inda ya dace ka kai kanka lokacin da aka meka maka wannan littafin za a ce maka yi wa kanka hisabi kai da kanka ka san inda ya kamata ka kama hanya ka tashi ubangiji zai tambaye ka ya ce maka shin mala'ikuna sun zalunce ka kowace rai za ta tabbatar lalle mala'iku ba ta zalunce shi ba dalili ya san abin da yake cikin shine abin da ya aiwatar shine abin da hannayen shi ta kaddama a rayuwar shi ta nan duniya ta sanya idan muka koma dukkan wannan da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce aikin ka ne za a rataya maka ka yi ta yawo da shi a gobe kiyama har sai ka kawo ubangiji ya maka hisabi ka kama hanya inda ya dace ka tahin ka tayi suke cewa idan ka koma a cikin alqur'ani zaka samu dalilai wanda suke tabbatar da haka kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul a cikin suratul nisa wai ba yawan gurace guracen ku bane ba ka zo wurin karatu ka zo masallaci an ce Allah sanya mu aljanna kana gurata ka shiga gidan aljanna amma dai ba ka yi aikin da zai kai ka gidan aljanna ba ya ce wai ba yawan gurace-gurace ba na Allah ya sanya ka gidan aljanna ba haka gurace-gurace na mazowa littahi su ma abin da suke gurata ba su tsaya suka yi aiki ba suke cewa mu mun yi kowa a duniya mu mu ne yan gaban goshin ubangiji mu ne wanda ubangiji idan mun tai zai sanya mu gidan aljanna mu ne harkon shiga gidan aljanna wannan shine gurace-gurace na mazowa littahi yahudawa da nasarawa wannan gurace-guracen nasu zai amfanar da su ba zai taɓa amfanar da su ba haka kai ma a matsayinka na musulmi wannan gurace-guracen a Allah sanya mu gira aljanna Allah ka ba mu damshin Allah ka mana wannan in dai ba kai aiki ba har abada ba za ka samu ba haka ba shi ne ke bayyana mana ba wai gurace-gurace ba ko gurace-guracen da mazuwa littahi suka yi suke cewa ubangiji ka sanya mu ya ce wallahi tallahi man amila su'an yujza duk wanda ya aikata ba daidai ba to za a sakanta mai da ba daidai ba a gobe kiyama wanda ya daidai shi kuma za a sakanta mai da daidai a gobe kiyama ta sanya ba wai anaka ba wai ka zauna ba kana gurata ba a'a kai aiki ka zaki ne damtse kai aiki abinda ka aikata shine za a rubuta maka a cikin littafin ka kuma da shine za a maka sakayya a gobe kiyama haka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul fusilat duk wanda ya aikata mummuna wannan mummunan wa shine zai tarar da shi a gobe kiyama daga zaran ka tashi daga kabarinka ranar da za a yi busa kowa ya tashi daga ka tashi ba abin da zai ke gabanka in ba aikinka ba in ya kasance aikin banza ne to kai fa zaka labce shi ka kai shi har zuwa ardul mahshar in ya kasance aikin kirki ne shi zai dauke ka ya kai ka ardul mahshar ardul mahshar shine wurin da za a yi taro wanda ubangiji zai yi wa kowa hisabi wuri ne falfajiya ce wanda babu tudu babu gangare a cikin ta barantana wani ya ce a bare in yi kasa da dan koyewa ubangiji da haka haka idan muka koma cikin suratul alzalzala ubangiji yake cewa duk wanda yi aiki nagari daidai gwalgwaron miskala zarra granin da ido ba ta gani ubangiji sai ya sakanta maka da shi haka duk wani laifi saba ne da za ka yi ka yi hutu na hutu da shi daidai gwalgwaron miskala zarra to wallahi ya ka tsinci kayanka a gobe kiyama ki sanya ubangiji zai ce maka karanta littafinka ya isa ka yi wa kanka hisabi haka wa'inda suka tafi akan a'a abinda aka riga aka rubuta maka tun cikin lauhil mahfuz ya kasance zaka samu rabo a rayuwarka ta duniya ko kuma a'a baka samu rabo ba a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama yake cewa idan ka koma cikin alkur'ani ubangiji yake bayyana mana yake cewa shine wanda ya halice ku a cikin ku ya ware wa'incan su kasance kahurai wa'innan kuma su kasance musulmai su kasance mummunai kuma wannan duka kalkashin adalcin shine na ubangiji haka yake bayyana mana ubangiji a tsarin shi ya shiryar da wani bangare kuma wa'ansu bangare bata ta rigaye ta tabbata a kansu in ya suka yi in wa za a kawo musu ko da manzan Allah za a medo ya zo ya kiraye su akan su imani ba za su taɓa yin imani ba wannan tsari ne na ubangiji kalkashin adalci shi haka kuma wajibi ne mu yi biyayya akan haka haka ubangiji yake bayyana mana a tsarin rayuwar nan wani bangare idan aka zo gobe kiyama za a yi wutar jahannama da su wani bangare kuma za a yi gidan aljanna da su da Allah sun yamu daga cikin su ga ni idan ka dauka duka kowace ma'ana ta huto lalle ubangiji qadirun ala kulli shay'in ya kasance littafin ka abinda ka aiwatar a rayuwarka ta nan duniya raskwana shi ce za a rataya maka a wuyanka yanda ka san shan baya yiwuwa ka rabu da shi haka zaka tai ka kai wa ubangiji wannan raskwana a haka ko kuma ya kasance abinda aka riga aka rubuta maka na samun rabo a gobe kiyama ko kuma samun rashin rabo a gobe kiyama shine zaka taho karatayo abinka ga ta nan alama ce gashi nan abin ne wanda yake rubutacce ka zo ka kawo ubangiji fatan ba Allah sanya muna daga cikin wanda za su samu rabo a gobe kiyama shi sanya ubangiji a gaba yake ce mana wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za mu hutar me da wannan littafin za a meka me kayan shi a ce me karanta kayanka gashi nan a bude da kai in da wanda yake kusa da kai kowa zai ga abin da yake ciki kaga wannan kalubale ne lokacin da zaka saba wa ubangiji kana boye boye kan wani babanka ya gani kan wani sarkinka ya gani kan wani wanda kake jin kumya ya gani shi ko ubangijin nan na ganin ka a kowane hali ya sanya maka mala'iku guda biyu wanda suke bibiyar ka duk abin da zaka aiwatar sai sun rubuta shi kuma gobe kiyama za ka taho duk abin da kake kokarin kan wani kai da ya gani za a zo gaban kowa gaban dukkan al'umma za a bayyana wana rana kaza ya aikata kaza ya yi wa wana kaza ya yi kaza ya zalunci wana ya ci amanar wani wani tonan siriri shi sanya ubangiji yake yau mutubular sarayar ranar da za a yi tonan siriri duk abin da ka san kana boyewa kadda wani ya sani to a wannan ranar ko kowa sai ya sani za ka karanta wannan littafin wani kama yana iya itila'i ya karanta wannan littafin sun ya mi kokari mi abin da zan mu wanye a gobe kiyama lafiya sun ya yake tabbatar mana za a bayyana maka wannan littafin kai ka karanta wani kama yana iya karantawa shi sun ya ubangiji can yake bayyana mana a cikin suratul qiyama yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar za a ba wa mutum labarin duk abin da ya kaddamar da abin da ya jinkirta abin da ka gabatar da abin da ka jinkirta gashi nan kwacokam a cikin littafinka ba wani babu wata iya shafatuwar ba inda za ka iya tserewa ubangiji gashi nan wanan da baka so ya gani ya gani an maka raskona duk abin da ka ya ce cewa balil insanu ala nafsihi basira daga an baka wannan littafin aka baka labarin abin da ka aiwatar ya ce to mutum ya isa ya kasance ya yi wa kanshi hankali ka san ina ne ya cancanta ka kai kanka shi sun ya yake bayyana mana walau alkama azira duk uzurin duniyan nan da za ka bada in uzuri dubu za ka bada ubangiji ba amsa ba za yi ba saboda ya jinkirta maka wani lokaci ya baka dama ka tsaya ka yi abin da yake wajibinka sai ka ce a'a ɗiyanka matanka dukiyarka kaza kaza kaza kaza wa'annan dukkansu sun shagaltar da kai ba za ka tsaya ba ka yi abin da yake wajibin ka kai diddan ka samu wanyewa a gobe kiyama lafiya shi sanya ubangiji a cikin suratul takwir yake bayyana mana wa iza suhfu nushrat idan aka watsa wa kowa littafin shi a gobe kiyama kowa ya karbi nashi babu erar babu wani ya ce ya amshi littafin wani daga an watsa kowa nashi zai rike a hannun shi a wani hali zan mu rike wannan littafin shine ubangiji yake bayyana mana lalle ranar tashin kiyaman nan zaka ga mujrimai wanda suka zalunci kawunansu a wannan rayuwar ta duniya suna masu tsoro saboda abin da za a raba a basu ki sanya ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul kaf lokacin da zamu mika wa kowa littahi a ajiye wa kowa littahin shi zaka samu azzalimai wanda suke mujrimai a rayuwarsa ta nan duniya suna tsoron wannan littahin za su ringa cewa mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bayan an bashi ya karanta yana tunanin a nan duniya a'a in muka koma dawo mu jahilai ne in muka koma ba ma iya karanta a'a goben wallahi sai ka karanta wannan littafin idan an bashi za a ringa cewa wannan wani irin littafi ne baya rangwamtawa dan abin da dan zaman da muka yi dan lokaci ɗaya bai kai minti biyar ba muka yi da wani gashi nan ya rubuta dan abin kaza da nayi dan zagin da nayi dan kaza da nayi yake cewa ba wani karamin zunubi ba wani babban zunubi ya yi wannan littafin ya riga ya kidaye ya kidaye mana wajadu ma amilu hadiran duk abin da bawa ya aikata za ya same shi a gaban shi gashi nan a hannun shi wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba abinda ka san ka aikata shine zaka samu raskwana shi ce a cikin littafin ka gashi a hannunka gashi a gaban ka su wa'annan mujirman shi ne ubangiji yake bayyana mana idan aka zo gobe kiyama kamar yadda na yi ba a matashiya na bayyana wani zai samu littafin shi ta hannun shi na dama wani zai samu littafin shi ta hannun shi na hagun wani allah kadda kaddara muna daga cikinsu ta bayan shi za a meka mai littafin wannan shi ne ya mutu ya lalace a gobe kiyama shi ne ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu al-inshiqaq haka a cikin suratul haqa ubangiji yake bayyana mana kaga duk wanda aka bashi littayin shi ta hannun shi na dama to wannan wasu ne yan gaban goshin ubangiji fa sawfa yuhasabu hisaban yasira tabbas zai samu hisabi hisabi mai sauki kuma zai koma zuwa ga iyallan shi yana mai horin ciki yake cewa a wannan halin fa huwa fi aishatin radiya yana cikin wata rayuwa wadda take yardadda wata rayuwa ce yardadda shine ka sai inda ka sai inda ubangiji zai sanya ka gidan aljanna shine makomarka yake cewa fi jannatin aliya yana cikin aljanna wadda take madaukakiya qutufuha daniya ‘ya'yan itacu nannu suna nan kusa kurum daga ya kama kama kamawa ne hannun shi zai yi janyo ya ci ku ci ku sha hani'an mari'a bima aslamtum fil ayyamil akhaliya saboda ayyukan da ka ba da lokacinka akan ubangiji ka ba da lokacinka akan tsayuwa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan kwanukanka kokari kake ka bada su akan akan ibadar da ubangiji zai yarda da kai shi sanya ka samu wannan sakamako a gun ubangiji can a cikin suratul haqa yake cewa duk wanda aka bashi littafin shi ta hannun shi na dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya can dazu dan jimawa dan kadan shine wanda yake kauce kauce baya so ya hadu da kowa yawma yafirru almar'u min abihi wa ummi min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yughni ranar da baka so ka gamu da masoyiyarka matarka wannan wanda kuka zamna shekara 30 da ita baka bukatar ka ganta abokinka ba ka son ka ganshi ma'ahinka ba ka son ka ganshi ma'aihiyarka ba ka bukatar ganinta a wannan yinin ɗanka wanda ka yi zo ba ka bukatar haɗuwa da shi ba don komi ba saboda rikicin da yake gabanka ya yi ƙarfin dukkan wannan abin a wannan halin ubangiji idan ya sako mana littattafanmu ya kama littayin shi na hannun shi na dama za ringa cewa ina kuke ku zo saboda ni yana da garantin makoma ta gaskiya a gun ubangijin shi Allah zai cika ni alƙawalin da ya yi ni a rayuwar shi ta nan duniya idan ya tsaya ya bautata ne ya riki sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama to ga makoma ita ce gidan aljanna a wannan halin zai ringa cewa ku zo ku karanta littafi na ku zo ku karanta littafi na yana neman wanda ɗazu baya son ganin su yanzu su yake nema ku zo ku karanta yake cewa na yi zaton zan dama na rigayi na tabbatar nan azan bi ma'ana al-yaqin na rigayi na tabbatar da kai wannan ranar da za mu zo mu tsaya gaban ubangiji ya ba mu littattafan mu kuma yayi mana hisabi kaga mai imani inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'aishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya haka ubangiji ya bayyana mana irin gata da bawa da za ya samu amma dai kaga wanda za a bashi littayin shi ta hannun shi na hagun kamar yadda ubangiji yake bayyana mana yake cewa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ya ringa cewa ya kai tona dan ya dan me ya sanya aka bani wannan littafin yake cewa walam adri ma hisabiya ni ban ma san ba wani irin hisabi zan ta yi in tarar da ubangiji ba kalkashin wannan littafin da aka bani ta hannuna na hagu yake cewa ya laita hakanatil qadiya dama a ce mutuwa ita ce shamaki tsakankani na da wannan littafin ba wani abin da yake gurata a wannan lokacin in ba mutuwa ba a kashe shi ya huta sai dai mutuwa ta yiwu ba za ta taba yiwuwa ba yake cewa ma agna an nimaliya na dukufa a wannan rayuwar ta duniya a wurin neman dukiya to gashi dan wannan dukiyar da na nema na bata dukkan lokaci na bata mana amfani ba a wannan ranar ba yake cewa ikon jagorancin da na samu da damar da na samu ya rigayi ya hallakar da ni an baka ka dan rike ka zalunci wani ka ci mutuncin wani ka yi kaza ka yi kaza ka ha'inci al'umma a ƙarƙashin jagorancin da aka baka yake cewa to wannan jagorancin bai mai amfani ba ya rigayi ya hallakar da shi a lokacin nan ubangiji zai ce kai ku mai kukumi ku dan daure mini shi ku zo fa gullu sannan ku jefa mini shi wutar jahannama wannan wutar jahannaman za a rataya mai sarka wadda zar'uha sab'una zira'an fasluquhu daidai kamu saba'in haka za a kulla mai wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan sarkar a zara shi wutar jahannama ya ce ba don komi ba muka mi haka ba innahu kana la yu'minu billahi al'azim baya imani da Allah wanda yake madaukaki wanda ya cancanta a kada ya tashi wurin ibada wala yahuddu ala ta'amil miskin baya baya hutarwa daga cikin abin da Allah ya arzuta shi da shi ya ciye su da wanda suke bukata yake cewa to ba a yau ba ba wani wanda zai jibinci al'amurrukan shi ba wani wanda zai taimake shi ya yi wa kanshi kuma ga sakayya nan yana girba a gobe kiyama a gurguje ubangiji yake bayyana mana sunfi na uku wa'inda za a ba su littattafansu ta bayansu yake cewa maman utiya kitabahu wa ra'a zahrihi kaga wanda aka ba shi littafin shi ta bayan shi a lokacin nan fa sofa ya do'o subura zai ringa kiran ya kai tona ya na mutu na lalace yace kuma wa isla sa'ira wannan wutan jahannama ita ce makomashi kakarin mi ubangiji yake nuna maka wanda aka ba shi littafin shi ta hannun shi na hagum ya yi gwara-gwara da wanda aka ba shi littafin shi ta baya saboda wanda aka ba shi littafin shi ta hannun shi na hagum shi yana ma kira ma ban san ba wani irin hisabi ba ta kanyu ya samu gata a gun ubangiji ko ta kanyu wani aiki ya rinjayi wa'annan ayyuka da ya aikata ko kuma la ilaha illallah yin shi kadai ta rinjayi duk abin da ya aiwatar ubangiji ya sanya shi gidan aljanna amma dai kaga wanda aka ba shi littafin shi ta hannun shi na ta bayan shi to wannan fa babu hirahwa wani wannan ko kurin wutar jahannama ita ce ba kowa Allah ya kiyaye mu to a wannan halin ne zaka ga mutum a wannan yinin zai yi kokarin yayi inkari bayan ubangiji ya riga ya tambaye shi shin mala'iku na sun zalunce ka ko kuma zai ce wallahi ubangiji abinda mala'ikunka suka rubuta shine abinda na aiwatar amma dai lokacin da zai zo gaban ubangiji ya tsaya a yi mai hisabi kalkashin abinda aka rubuta ne a cikin wannan littafin nashi za ya fara inkari a kayi kaza a ubangiji ban yi ba a lokacin nan ubangiji ya ce ranar nan nahtimu ala afwahihim za mu yi rihi a cikin akan akan bakunan su baki ba zai iya furta ƙarya ba ko kuma yin inkarin abinda yake rubuta a cikin wannan littafin yace tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun sai ga hannaye suna furici akan abin da suka aikata kawahuwa suna furici a inda suka tayi suka aikata wannan zunubin yake cewa kalkashin abinda suka aiwatar sanya duk abin da bawa yake yi ya ringa tunanin wa da kwai rana da zai tsaya gaban ubangiji ta sanya ubangiji ya mana lamani wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa duk wanda ya ibin san zuciyar shi ya hana zuciyar shi abinda take so na daga sha'awa yayi tunanin lalle da kwai wata rana wadda zan tsaya gaban ubangiji ya mini raskwana abinda na aikata ya mini hisabi in alkhairi ne in samu alkhairi in sharri ne in gamu da sharri sai ya hana kanshi aikata abinda zuciyar shi take so ya tsaya ya bi Allah da manzon shi yake cewa to wannan tabbas aljanna ita ce makomar shi a can cikin suratul rahman yake cewa wani man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi to ubangijin shi ya mai lamanin aljanna guda biyu wata rayuwa ta kai ka ci ribarta ko wata riba ta kai a wayi gari gobe kiyama ka kasance waɗanda za su shiga gidan aljanna shi sanya ubangiji ya ce duk wanda ubangiji ya tseratar da shi daga shiga wutar jahannama ya sanya shi gidan aljanna faqad faz wannan mutumin shine ya samu rabo rayuwar shi ta nan duniya da ta gobe kiyama da haka mu zagi ne da mutse wallahi mu san duk abin da zamu aiwatar dan Allah muke yin shi kuma dan neman yarda shi to tabbas alƙawarin da yi mana na zai sanya mu gidan aljanna zamu same shi Allah ya datar da mu ya kiyaye mu da bin son zuciya ya kiyaye mu da duk abin da zai kai mu zuwa ga halaka ya kiyaye mu da duk abin da zai sanya mu game da hushin ubangiji ya datar da mu da ayyuka na gari wanda za mu wayi gari a gobe kiyama ubangiji yana alfahari da mu ubangiji ya sanya mu gidan aljanna shi kalkashin rahamar shi umu ila salatikum
الله أكبر